أعوذ بالله من الشيطان أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Allah ɗaukin sarki ya kawo mana rana ta Laraba sha biyar ga watan Ramadan hijira ta Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga Makka zuwa Madina na da shekara 1447 a kalandar Nasara kuma hudu ga watan uku 2026 muna cikin suratul mujadala sura da take sanar da mu cewa duk abin da zamu yi fa Allah yana kallon mu kuma yana sane shi yasa ya sanya mana wasu dokoki da waɗansu ƙa'idodi waɗanda in mun ƙudurce su ko mun saka su a zukatanmu da wannan imanin zai tabbata a zuciyarmu kuma zai sa mu zabura wajen aikata ayyukan ɗa'a da kuma ayyukan sabo kamar yadda kuma surar take karantar da mu ladubban majalisa da ladubban wurin zama da kuma ladubba na ganawa a babi na mu'amalantar sashi da sashi don kada mutum ya cutar da wasu ko wani idan ma ba tare da ya sani ba kuma ya girbi sakamakon haka a ranar lahira lokacin haduwar shi da Allah wannan sura ce ta 58 a jerin gir surorin alkur'ani an kuma saukar da ita ne a madina bayan hijirar annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ألم تر إلى الذين نهوا عن النجوى ثم يعودون لما نهوا عنه ويتناجون بالإثم والعدوان ويتناجون بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وإذا جاءوك حيوك بما لم يحيك به الله ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول حسبهم جهنم يصلونها فبئس المصير
to mana Allah ya mishi rama yayin shimfiɗa da cewa walamma zakara ta'ala lokacin da Allah madaukakin sarki ya ambata mana hudura ilmihi halartowar sanin shi da mu lokacin da Allah ya mana bayani cewa to duk fa abin da zamu yi duk motsin da zamu yi duk maganar da zamu yi to Allah yana sanar da ita ma alladina yatanajuna ya sanar da cewa yana sana fa da abin da masu ganawa suke yi fi ayyi makanin min albiqa'i a kowane wuri daga sasanni da bangarori na duniya استقرد في ذكر منع التناجي في مجلس الرسول صلى الله عليه وسلم الذي هو موضوع السورة sai Allah ya bijiro da zance game da ambatan halin da yayi game da ganawa a majalisin Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam alladhi huwa mawdu'u sura wanda wannan na cikin manyan kanun zancen tattaunawar ita sura an ce abin da ke faruwa lura da bayanan da suka gabata cewa majalisin annabi sallallahu alaihi wa sallama ta yi ce mashi majlisun am ko majlisun mafto budaddan majalisi ne ba a cika shi da wasu dokoki da tsaurarawa da keɓance wanda za su je ba a an bar shi a buɗe kowa ma zai zo maza za su zo mata za su zo gashi ma wata baiwar Allah ta zo ta yi tambaya har Allah ya ce ya ji tambayar ta kuma an ba ta amsa kuma an isar mata da amsar to har munafukai dama wanda za yi tsammanin za su dan za su nuna cewa wannan alaƙar ita ke nuni ga cewa imanin sunana to hatta yahudawa suna halarta ba yahuda idan ya zo tsammanin da ake yi mai yiwuwa zai ji zancen allah kuma dama a suratu tauba an bai wa annabi wannan umarnin cewa in wani kafiri ya nemi ya zo kusa da kai wa in ahadun min al-mushriki na tajaraka fa ajiru hatta yasma'a kalam Allah thumma ablighu ma'mana wani ya nemi ya zo masallacinka ya zo majalisinka ya ji sakon Allah to fa ajiru ka bashi kariya kuma ya zo din hatta ya sama'a kalam Allah har ya ji maganar Allah idan ya gama saurare saboda ba a rasa wawaye kuma ablighu ma'amana sannan ka raka shi har sai ka kai shi inda yake tun yana da aminci in aka bar shi shi kadai ke da wasu tare hisse ya fara zuwa daukar rahoto ne munafunci ya kawo shi leken asiri ya kawo shi to ta yi haraka shi ko hada shi da jami'an tsaro sai sun fita da shi inda dai daga nan ya dawo cikin yana shi yana shi to daga cikin masu halarta akwai yahudawa idan suka zo sai su rika ganawa musamman da munafukai jiya ka samu zuwa majalisar nan ko a me kaje kuma an saukar ai an saukar da aya kaza jiya na zo ga abin da aka ce shekarun jiya na zo ga abin da aka ce ko jiya ban zo ba amma an bani labarin abin da aka ce in wani musulmi ya wuce sai ake ka gan su wai su ne za su wuce farisa da ru eh ka gan su wai su ne jifa da ke tafiya ba kamar yanzu ne zai ce ka gan su wai su ne za su buɗe amerika da da da rasha da china da wane ne sai ta mamaki sai su ta masu zinde da izgili ko kuma su buɗe babin mutum har shi wanda ake yi da akan shi ya karbu har ya ji ba da to shine manzo sallallahu alaihi wasallam ya kira su ce kar ku ga saboda an ta kai wa annabi kuka cewa yahudawan nan da suke zuwa da munafukan nan da shi annabi ya san ko su waye to suna ganawa da sharri da cutar da musulmi ya kira su ya ce su bari sai suka ki bari to shine sai Allah ya saukar da wannan ayar in shi annabi sallallahu alaihi wasallama ya hana su sun ki hannuwa to shi Allah kan kadbari ya hana su tare da cewa hanin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi daidai ne da wannan hanin wama atakumur rasulu fakhudu wama nahakum anhu fantahu فليحذر الذين يخالفون عن امره ان تصيبهم فتنه او يصيبهم عذاب اليم to sai Allah madaukakin sarki yace alam tara alam tambur ayyuhal mukhatab ya kai abokin magana baka lura bane baka gani bane ila alladhina nuhu anin najwa baka ga waɗannan mutanen da aka hana su ganawa ba fi majlisin nabi sallallahu alaihi wa sallama a majalisin annabi sallallahu alaihi wa sallama wa majalisin nasi wa majalisil khairi da majalisai na kullu alkhairi wuraren karatu wuraren tattaunawa wuraren kaza wuraren kaza wuraren shawara allati yajtami'u fiha an-nasu wuraren da mutane ke taruwa lil ifadati wal istifadati domin su amfanar da fasahar su da baiwar su da ni'imar da Allah ya musu da yalwa da ya ba su da kwarewar su da sanayyar su da connection ma wal istifada kuma domin su amfana mazai wani majalisin in kaje sai ga kai zaka amfanar ko da shawara wani majalisin in ka je sai kai ne ka amfana dangane da abin da ka ji ko kuma amfani hissan au ma'ana to ai Allah yake baka ga waɗannan da aka hana su gana wannan bane yamna'una bi zalika tibaha uqulin nasi ila ma yanfa'uhum min at-ta'alimi al-qayyima su waɗannan mutane da suke ganawa su ne suke hana jayuwar kwakwale ko hankulan mutane zuwa ga abin da zai amfane su min at-ta'alim al-qayyima na karantarwa masu amfani allati yulqi har rasulu alaihi karantarwar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake musu saboda in suka zo suka zauna kai ka zo ka zauna kana so ka ji bayanai da fatawoyi da sharhi da ayoyin da aka saukar daga bakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama su kuma sun koma gefe suna ta ganawa sun tafi akalla hankalinka zai rika rabuwa hankalinka na nan kana so ka haddace nan me aka ce cikin sakan ɗaya sakan biyu sakan goma sakan ashirin sai kuma hankalinka ya koma wajen waɗancan lokacin da za ka dawo nan kuma an wuce wurin sai da mana can baka jile mai suka kulla ba na tsinci na tsiyarsu na ganawa sharri nan kuma me aka karantar na alkhairi to shine sai aka yi ta kukai kukan haka aka hana su to shine Allah madaukin sarki yake ishara zuwa ga cewa wato kafin ayan nan ta sauka fa an hana mutanen can manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda ya isa ya hana kuma ya hana to amma su a wurin su ba ishe kashe har shi Allah to sai suka ki hannuwa to sai Allah ya sa baki da kai shi kuma idan suka ki hannuwa daga wannan a iya daukar next level mataki na gaba naka murmushe mutum kamar tasoyu sai kaga kuma sai ya je yayi a lokacin da aka tafarkwashe shi ثم يعودون لما نهوا عنه bayan an hana su annabi ya jaddada ya ce su bari ya ce kar su ƙara ya ce abin nan ba kyau baya so Allah baya so kuma ya uzu ne limanuhu anhu sai kaga sun koma sun ci gaba da aikata abin nan da aka hana su wa yatanajawna bil ismi wal udwani wa ma'siyatir rasul sai kaga suna ganawa da ayyukan sako wal udwan ganawa da zaka sabbaba gaba da kiyayya wa ma'siyatir rasul da kuma sabawa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama wanda ai duka biyun ma suna karkashin saba mashin ne dan ya hana su wane ne masu wannan mugun hadin humul yahudu sune yahudawa nahahumun nabi sallallahu alaihi wa sallama amma kanu yaf'aluna yaf'alun annabi sallallahu alaihi wa sallam tabbata gare shi ya hana su abinda suke aikatawa min tanajihim sirran na daga ganawarsu na sirri na wuri na ilal mu'mini na filin majalisi suna masu kallon muminai a wannan majalisa li yuqi fi qulubihim ar-raiba dan su saka musu shakku a cikin addini dan su dan sa musu wani abu na kiyayya ko kuma na kokonto game da abin da aka saukar sai Allah ya ce kuma waɗannan Yahudawa ya Rasulullah ka ƙara ankara da su bari ka ji wata siffar ma in sun zo ka gano su da ita wa idza ja'uka idan suka zo wajenka hayyauka ayyuhan nabi zaka ji suna gaishe ka ya kai wannan annabi bima lam yuhayyika bihi Allah da gaisuwar da Allah bai gaishe ka da ita ba Allah bai taba ce mishi assalamu alaikum a Allah bai taba ce mishi haka ba to dan me su za su su gaishe shi da abin da Allah bai gaishe shi da shi ba kuma bai umarni a gaishe shi da shi ba wa huwa qauluhum assalamu alayk shine fadar su in sun zo ce mutuwa ta tabbata a gare ka Allah ya kawo ƙarshen ka Allah ya halaka ka kaga mutum ya ce maka assalamu alayk zaka yi zaton ya ce ne assalamu alayk kada cewa ya shanye wasu harufa yahuda suna da irin wannan makircin kwarai da gaske dakari suna ce shi sallah ya cikin sautul bakara ya hana mu amfani da kalmar ra'ina la taqulu ra'ina walakin qulu ungurna kada ku ce ra'ina ra'ina a larabci mai kyau gashi ma qur'ani ya zo da ita shine dan jira kamar mutum na ta maka bayani kana rubuta sai ka ce dan jira ne in kwata wannan sai ka karo ma ko kuma dan dakatar da bayanin nan mu fahimci wancan komi tambaya a kai sannan sai ka ci gaba marjin ce umburna dan jira mu to sai ana amfani da kalmar ra'ina su larabawa su musulmi sahabbai sai suna amfani da kalmar sai ta daidai da kalmar da take da mummunar ma'ana a yaren yahudawa su ra'ina a wurinsu rubabbe ko lalatacce sai suka ce a aiko a rika zuwa ana faɗa mashi maganan nan in yazo yana bayani sai ce mashi ra'ina duk wani balarabi a wurin da zai zai fahimci suna cewa ne dan dakata mana amma su abin da suke nufi rubabbe to sai Allah ya gano su ce to daga yau kar wanda ya kara amfani da kalmar ra'ina sai dai ku ce ungurna to daga na aka dawo kanta su kuma sai kasuwar ta mutu sai kayan sai hajar ta yi kwantai to nan ma haka suka kirkiro irin wannan muguwar gaisuwa assalamu alaikum ai almautu mutuwa ta tabbata gare ka wa hada yadullu ala annahu la yajuzu an yusafa an-nabiy sallallahu alaihi wa sallam aw yunsaba ilayhi shay'un min al-asma'i wannan yana nuni baya halatta siffanta annabi sallallahu alaihi wa sallama ko a dingina mashi wani abu na sunaye wasifati da siffofi إلا بما وصفه الله به في القرآن أو في حديثه صلى الله عليه وسلم sai abin da Allah ya siffanta shi da shi a cikin alkur'ani ko kuma ya tabbata a cikin hadisan shi kira da abincin Allah tabbata gare shi wa ma nuqila minhu halu hayatihi da kuma abin da aka ciro daga gare shi lokacin yana da rai waɗannan yahudawa masu haɗa gwiwa da munafukai wa yaquluna fi anfusihim har su kansu suna faɗe a zuciyarsu so da al'ismu ma haka fi nafsika wa karinta an yattali alaihin nas zunubi shine abin da yake maka kaikayi a zuci in ka saba ka san ka saba wannan magana da suke faɗawa annabi cewa na daidai ya hana su ganawa wata hannu ba sun san sun saba mashi sun zo sallama suna yaudarar masu saurari suna cewa assalamu alaikum madadin assalamu alaikum ko alaikum to waya na fi anfusihim suna faɗe a rayukansu halla kai akwai fa yuwar yu'adhibuna Allahu bima naqulu Allah ya azabtar da mu da wannan abin da muke faɗe min at-tahiyyati na daga gaisuwa akwai yuwar fa Allah zai iya halakar da mu amma kuma nan da ne in suka yi wannan tunanin sai su dawo ce a to amma ai in dai shi annabin dai shine ma Allah zai azabtar da mu amma mu a wurin mu ba mu yadda annabin bane da haka no case ba komai ci gaba da kawai da da faɗi inda dai ga tun ba rafa ake faɗi har yau shi Allah sai bari ya ita zagi manzon shi su a tunaninsu duk wanda ya yi laifi ture zabo kwashe ko yake sunnar Allah kuma ba haka take ba a sunnar Allah yana jinkirtawa sanastadrijuhu min haythu la ya'lamun wa umli lahum inna kaydi mati famahil al-kafirin amhim amhilhum ruwaida Allah sunnar shi yake iya jinkirtawa وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد Allah na ce ya ta jinkirta wa mutum ya ta jinkirta wa alƙarya ya ta jinkirta wa daula to har idan ya kama su to ba za su iya kucce mashi ba to laula yu'azzibun Allah bima naqul akwai yiwuwar Allah ya halakar da mu saboda abin da muke faɗe mina ta'iyya wa annahu laysa bi nabiyyin saboda ma abin da yasa muke ga Allah bai halakar da mu shi ba annabi bane in kana nabiyyan har la yu'azzibuna Allah ya azabuna Allah bima yakul in annabi ne to dan me Allah bai azabtar da mu ba har yanzu wal ma'ana su abinda suke nufi ana annahum yakafuna min azabillahi ala fardi kaunihi nabiyya suna jin tsoron azabar Allah in manzon Allah ta tabbata annabi ne daga Allah lakin la yaqtiduna zalika sai dai basu kudurta haka ba wala yusallimunahu ko basu mika wuyan su ga haka ba mana basu yadda da cewa shi annabin bane abinda suka yadda da shi shine suna jin tsoron azabar Allah in ta tabbata annabi annabi ne kama basu yadda kuma shi annabin annabi bane kaga kenan yanzu abinda suke korewa ba ma dai maganar azaba ba ma dai maganar azaba domin da a azabtar da su ne in shi annabi ne to su ba su yarda shi annabi bane bal shi a wurin su wai ba annabi bane to ma da abin da Allah ya ce hasbuhum jahannam makomar su da sakamakon su shine wutar jahannama yaslaunaha da za su kuna da ita fa bi isal masir Allah ya ce tir da wuta idan ta zama makomar mutum ce mutum ya gama wannan rayuwa amma kuma ya koma ya shiga wuta na daidai ba wanda zai ce duniyan nan ce mai daɗi ɗari bisa ɗari ba kowa akwai rabon wahalar da ya sha inna kwalafanar insana fi kamar ana ce mun halitti ɗan adam a wahala ne kowane mataki akwai irin wahalar shi har ma masu rubutu suke cewa wato in ma da lokacin da ɗan adam ya more wa rayuwa shine shekarun jinjirtaka su ne kawai a yi mababan shi sata ya yi ta ƙyarƙyata dariya tun da dai ruwan nono ya zo to in ji da lokacin more wa rayuwa shi ma kuma suka ce kafin a yaya mutum ne kaga shekara ɗaya da rabi ko in ka haɗu da matan zamani ma shekara ɗaya da fata sun gan ka bulbul wata sha biyu sai a fara yake za a yayi sai a ce da kyar a daddaka a daddaka a kara maka wata uku ka haɗa da sha biyu da kasa wata sha biyar sai ka yi graduation sai su yaye ka a ba ka certificate to kaga suka ce daga yaye daga nan ne za ka fara ankara da cewa ai da baka gane ma inda kake ba sai yanzu daga nan sai ciye-ciye sai taɓe-taɓe sai ƙwayoyin cuta sai wane ne sai wane sai budowar haƙori sai masifar shi sai kaza sai wahalar shi to kenan da adam bai da hutu shi yasa da duk da na fara fara insana fi kabat kowa akwai irin wahalar da yake ciki kuma ya jaddada da ka yi wayo ka san rayuwa sai kuma ka fara fuskantar jarabawa da tublawunna bi amwalikum wa anfusikum inda ka da dukiya a jarabe ka a ciki in dai ranka na nan a jikinka ka haɗu da jarabawa saboda ranka na jikinka haka dai ɗan adam zai ta tafiya har ya je ya haɗu da Allah wala nabdu wannakum bi shay'in min al-khawfi wal ju'i wa naqsin min al-amwali wal anfusi wat thamarat wa bashshir as-sabirin alladhina idha asabatuhum musiba qalu inna lillahi wa inna ilayhi raji'un to su ba su fahimci haka ba to amma ga shi an musu bayani Allah ya ce to tir da makomar bawa in ta zama wuta ربنا انك من تدخل النار فقد عقديت Allah dole ka shigar da shi wuta iya wulakanci kai mashi ya rike mukami kaza yayi waye yayi waye yayi waye sai sa karka biye wa masu rudarka je ina jin wani wani ana ko kaddamar da wani abu ne wani cikin gwamnonin nan zai yi sai sai sai yake fada wa yan siyasar da ke gefen shi cewa shi ba zai ci amanar mai gidan shi ba wanda ta sanadiyar ya zo kan wannan kujera shine suke cewa ai ba za ka yi hukunci ba kana cikin kwamitoci saba'in da ce to mala'iku ma ban sani ba sun tona hisabi saba'in kwamiti saba'in idan idan sittin an yi alheri goma an yi tuwatuwa sun tona ka wani rabin kwamiti saba'in ai sun maka yawa ga gidanka saba'in da ɗaya ga iyaye saba'in da biyu ga 'ya'yanka saba'in da uku ga makwata saba'in da hudu ga ranka saba'in da hudu da biyar ga ido ga kafa ga hannu ga ciki ga kan baka dukiya an baka lafiya an baka basira an baka hankali an baka dabara ya wannan hisabin shi zai tsawo kada aka manta zai ce kwamitocin za su yi yawa amma kila duk da kila da honorarium kuma akwai suna wani in ka je ɗakin shi kai ta ganin lambobin yabo har a rasa inda za ka wajen guda talatin eh wannan kungiyar ma sai da gari ne lokacin ina farfare suka ba kasan tun ina yaro aka fara bani awal to amma ran sai da ina ta mala'iku ni ina sai in ga ta mala'ikan mutuwa da shi kuma akalle ne wannan Allah ne yace a baka in na zo ya lallaba in lallaba ka dan kai na shi ne kuma in kai ta bin awal din kai ta bin awal din sai ga har da wani gidan giya su ma sun bashi wai bai da zafi eh bai da zafin addini so kungiyar ma sai da garin tuwo sun baka kungiyar kuma ma sai da giya sun baka to kaga aka hada fa ka su ba komai kenan ta talakawa ta kore ta wance ita ma an kore ta to kaga mutum yayi aiki ya shiga aljanna shi kadai ne ribar shi wa bi'sal masir Allah ce tir da makoma hiya idan ta zama wuta lahu gare su wali amsalihim da makamantansu Allah shi yayi yake ba da an zakara ta'ala halal yahudi bayan Allah ya ambata mana halin da yahudawa suka rika tsirfa fi majlisin nabi sallallahu alaihi wasallama a majlisin annabi sallallahu alaihi wasallama to na hal mu'minina an liktida'i bi sai Allah ya marmaza ya hana mu'mine kwaikwayon ka san muguwar ɗabi'a ba wuya an koya ba wuya an koya da kasan nan kafin zuwan turawa ko ba a yi karatu ba in ka je gaisuwa a ina kwananku imu saba ne da laraba ke faɗi kun kwana lafiya ko kuma a ku dai amma tun da bature ya sai koma hello an tasirantu da hello a masallaci ma hello muna muna yar sallah ne a ɗan jira ne mun ɗan kusa gamawa zan kira ta wata yar sallah suke yi ta ta hana kawai ba zai daga kiran ba amma ya kira ba wani daɗewa za a yi ba ana gamawa hasta da birnin shi shine duba waye ya kira ko kuma wani message aka turo ko kuma wani reply da yi to sai Allah ya marmaza ya ja hankalin mu'minai ya ba su ka'ida to yahudawa an hana sun ki hannuwa saurin sun ya gare su to mu'minai an hana mu sai muka hannu shine Allah ya ce ya ayyuhallazina amanu ya ayyuhallazina آمنوا إذا تناجيتم فلا تتناجوا بالإثم والعدوان فلا تت فلا تتناجوا بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وتناجوا بالبر والتقوى واتقوا الله الذي إليه تحشرون sai Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu ya ku wadanda suka yi imani idza tanajaytum in har za ku gana kaga ba a hana ganawar ba kenan yanzu dai ka'idoji ne ake so a kiyaye fala tatanajaw bil ismi wal udwani wa ma'siyatir rasul kada ku yi ganawa wadda ta kunshi aikin sabo ka zigga wani ya fantare wa mahaifin shi to kar ku yi irin wannan wal udwani kada ku yi ganawa da za ta haifar da gaba ce mashi na ga so kake ka shirya da wani kamance tuggun da yayi maka kenan wa ma'asiyatir rasul kada kuma ku yi ganawa da saba manzo Allah kenan yanzu ku tuntube shi wata ganawa ce da wata ganawa da wata ganawa ya yadda ku rika yi kuma da wace da wace da wace ce bai yadda ku yi ba shikenan in kuka in kuka kiyaye waɗannan ababen to yanzu an yarda maku ku ganawa an hana ku wannan ganawa ne kama tafalu a'da'ullahi al-yahud kamar yadda makiya Allah yahudawa suka rika ganawa cikin zunubi da haifar da kiyayya da saba manzon Allah sallallahu alaihi wasallama Allah ce wa tanajaw bil birri wat taqwa ku rika ganawa cikin ayyukan da'a ku rika ganawa cikin ababe na takawa wat tanaji bil birri ay al-ihsan ganawa da aikin da'a shine ganawa da umarni da kyautatawa wa takwa maradiya usharu takawa kuma shine abinda Allah madaukin sarki ya yarda da a gana da shi wa fihi islahul lil umma a cikin wannan akwai gyara al umma wattaqullaha alladhi ilayhi tusharu ku ji tsoron Allah wanda zuwa gare shi za a tashe ku kaga kowa yahudawa an ce fa bi'sal masir dan yan wuta ne an riga an kai su can nan kuma tunda muminai ne kuma ana sa masa ran su mutu da imani to sai aka ƙara tsoratar da su ita ranar ƙarshe dan karɓar sakamakon irin wannan aikin a cikin suratu an-nisa Allah madaukin sarki ya faɗa wurare uku da ake so in ganawa za a yi a ciki yace la khayra fi kathirin min najwahum babu alkhairi a mafi yawan ganawar da mutane ke yi إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس سيدي وندي أمرني دا صدقة أغانا ورش أو معروف كون أيكن على خير أو إصلاح بين الناس كوكما سلوه أتكان متاني تتوانا هنا سنغننك كوا halin da wane da wane ke ciki ya kamata da wane da kai da wane da wane a je a ganshi a zauna da shi ba haka ake rayuwa ba saboda bai kamata a zauna a irin wannan yanayi na gaba ba za gadar wa ɗan baya da mummunan gado su kuma za su yi mummunar asara ta gafarar Allah a duk ranar alhamis da ranar litini alhamis alhamis nawa suka wuto cikin gaba ko kuma ai wata ganawa ta sulhuntawa tsakanin ma'aurata wasu sulhu khair to ire-iren waɗannan to Allah ya ce waɗannan wuraren su ne akwai alkhairi a cikin ganawarsu أو معروف أو إصلاح بين الناس ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما duk wanda ya wannan to za mu bashi lada mai girma sai ce innaman najwa innaman najwa min ash-shaytani liyahzuna alladhina amanu wa laysa bidarrihim shay'a wa laysa bidarrihim شيئا إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون Allah madaukin sarki yace innaman najwa min ash-shaytani irin wannan ganawar da ake yi wadda take kunshe da sabo da kiyayya da sabawa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam min ash-shaytani tana zuwa ne daga shedan shine bigururi da rudar shi mene yasa li yahzuna alladhina amanu domin a fusatar da ko waɗanda suka yi imani su shiga damuwa in aka zo aka gana ganawar da ta saba wa Allah to sai wani bangare na muminai wanda shi aka cutar saboda wannan ganawa sai ya shiga cikin bakin ciki da damuwa da tsoro saboda me liyuhimahu domin zai sa masu tunanin annaha sababu annaha bi sababi shay'in ana wannan ganawa ne saboda wani abu waqa'a mimma yudihi wanda zai cutar da su sai ka ji yana zargin cewa to tunda kaga wane da wane sun kebe suna ganawa to suna yi ne domin a cutar da ni Allah ce walaita huwa bi dharrihim shay'an illa bi idnillah to ya ku mu'mine ku karan ku ayinuwa waccan ganawa da suke yi wanda kuke jin damuwa ba za ta cutar da mu'mine da komai ba sai idan Allah ya ba da izini ai bi iradatihi da iradar shi da nufi shi wa ala Allah falyatawakkalul mu'minun ga Allah ne kurum ake so mu'mine su dogara ai bi yatiqu bihi fi jami'i umurihim su amince da Allah cikin gaba ɗayan al'amuransu, fa inna huta ala kafihim, shi Allah maɗaukakin sarki zai isar masu sharra man yi sharrin wanda yake saba musu. Ita irin wannan ganawar, kamar yadda muka ji bayani akwai wadda shari'a ta halittar mana, akwai kuma wadda shari'a bata yadda ba. idan babu aikin sabo babu haifar da gaba babu laifi za iya ganawa kamar yadda ayar da ke cikin suratul nisa ta yi mana bayanin fagage guda uku da ya halasta a gana saboda alkhairin da ke ciki illa man amara da sadaqatin aw ma'rufin aw islahin bainan nas wanda in ka fito a cikin mutane ba zai iya fahimtar ka ba ko manufar ɗayan ukun nan ba za ta tabbata ba sai ka keɓe shi to menene isim din da ke ciki isim din shine a kiyaye na dubban ganawar annabi sallallahu alaihi wasallama ya hana ganawar mutane guda biyu in sun yatar da na uku idan kuna zaune ku uku to baya halatta wani ya zo ya kira kuna zaune ku biyu da wani sai na ukun ku ya zo sai ce maka dalla ina son ganin wani tun farko ma haramun ne ne wannan alfarmar haramun ne annabi ya ce kada mutane biyu su yi gani su adana uku a gefe ba yadda ba yan sai dai abinda za ka yi ko dai ku yi maganar a gaban na uku ko kuma ku ya ka yi haƙuri sai na hudu ya zo idan na hudu ya zo kaga in kuka tashi kuna keɓewa kuna ganawa ko da wani sharri za ku kulla da zai cutar da su to su ma su biyu ne kuma aƙalla in kuka tashi kuka bar wannan to ba za a samu da ya hazo na lazina amonu ba ba zai ji damuwa ba sai raina man wayo to wai mai ma suke kullawa kaza kaza to sai annabi sallallahu alaihi wa sallama sai ya hana irin wannan sai aka ce to abinda za a yi idan su biyu ne idan su uku ne kada biyu su gani sai in sun kai hudu in su biyar ne ko kuma su hudu ne kada uku su gani su bar daya amma idan su hudu ne ɗaya zai iya kiran ɗaya su keɓe su gana illa iyaka ya iya neman hanzari za su tattauna wani abu kaza da kaza da kaza to a ƙarƙashin wannan kuma shi ma sai aka kawo matsalar kamar yadda Muhammad Salih ibn Rusaimin da ibn Baz da malaman fatawan ladina da'ima kusan duka malamai sun haɗu kan cewa ƙarƙashin wannan haramcin ganawar mutane biyun a ware na uku to magana da harshen da wani bai ci ya shigo da kai da wani kuna jin turanci sai kuna zaune tare da wani na uku da baya jin turanci to haramun ne ku yi hira da turanci haramun ne haramun ne haramun ne in kuka yi ku shirya azabar ku a wurin Allah ku shirya me za ku girba tunda baya ji daidai kake da ku koma gefe ku yi magana da harshen da yake ji amma baya ji ko kun nema izinin shi ba yadda ba ko kun nema izinin shi sai dai ku yi magana da harshen da yake ji ko kuma ku yi magana da harshen da yake ji amma sai ku rika cakudawa da wasu kalmomi na harshen da baya ji to za ka iya in ka kware a harshen in ka zo gabar da da ita ne za a gane sirrin sai ka koma yaren da baya ji so za ka awa biyu kuna hira bai san me kuke cewa ba ya ji dai ana ta cinikin wani abu duk sanda aka zo faɗar abu sai a faɗe shi da turanci to kaga shi ma saban Allah ne baya halatta a yi haka har ma an tambaye malaman fatawar lajina cewa to kamar wata wata mata ta turo tambaya take cewa tana da matsala da mijinta ita turanci take ji mijinta da kishiyarta da cikin mawa a gida da 'ya'yanta suna jin turanci amma larabawa ne to sai mijin ya haɗa kai da uwar gidan sai suka daina turanci in dai amarya na kuka su da ka za a zauna a falo a awa hudu ba turanci ko ɗaya su da ka yanzu ita ba ta san ma me ake yi ba shin cinikinta suke yi a yi balangu da ita ko ko kilishi suke sayar da ita a yi ko ko zaginta ma suke yi to kaga shi ma wannan haramun ne shi ma haramun ne a yi magana da harshen da take ji to shine sai a tabbatar da cewa an kiyaye dokokin Allah subhanahu wataala da ka'idojin da manzon shi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya shimfida mana kuma ya dora mana kan cewa mu kiyaye su in muna so mu hadda Allah na ni lafiya to sabon annabi sallallahu alaihi wasallama an ba su wannan dama kuma sun kiyaye a karkashin wayannan jerin ayoyi zaka ga kenan an so ai ganawa ta sirri dan ya ce watana jawbil birri wattaqwa malamai suka ce mustahabbi ne in dai ganawa za ta haifar da ɗa mai ido ka iya ce ma ɗaya zo mu je wane ku kuma ku dan yi hakuri zan dan gan shi in dai sun kai biyu ko uku da zaka bari su ma su hira su to sannan a karkashin wannan kamar Bakar Abdullahi Abu Zaid a cikin littafin na Adabul Hatib ana shigowa da wata matsala idan wani ya kira ka a waya ba za ka sa hansuri ba saboda ganawa za ku yi ba za ka sa hansuri ba in za ka sa hansuri wasu su ji sai ka faɗa mai shi to wani ina cikin mutane zan sa kowa ya ji akwai wanda kana faɗa mashi haka za ka ji ya tsinki an jima in kira ka yake ɗazu na mun fara magana sai network aka samu matsalar network ko bai so a jini bai so a jini to sannan idan wani ya kira ka a waya kuna tare da wani to karkata hankuri sai ka nemi izinin wancan kuma karka tashi ku yi waya in ka tashi zai zargin kun zama biyu kenan da ɗaya na zahiri da ɗaya a waya ba a san me za ku kulla ba ila za ka yi tafiye muna tare da shi yanzu haka ka ce mai motar ya shigo da ƙarfi ya zo da mutum hudu ne don na ga kamar yau ƙarfi yake ji su cibe shi kaga an sai da shi bai sani ba wannan tsoron shi ne ba a so ya shiga zuciyar mumini to jerin gira ayoyin nan sun nuna mana mustahabbancin yin ganawa mutum biyu hudu da sauransu na eh sai a koma ke in a in ya bar shi da wanda za su tattauna ba dai amma kuna da ku biyu sai ga kira ka a waya wata harka to su gara ka ce mashi kana zuwa in so shi wannan kai ban kwana da shi ka bar wurin kenan eh shi za ka ce ai ganawa ce an yadda ganawa ce kuma an yadda kai sirrinka amma me yasa za ka bar wannan shi kadai sai dai ka kira mashi wani ko kuma biban kwana ka bar wurin in ka tafi can wani wurin ko ka je wata majalisar da suke da mutane da yawa kana tafi kulle-kullen su ma suna tafi kulle-kullen in ka kullo musu su kullo maka sarkin yawa ma yafi sarkin karfi to sannan aka ce har jirin gir'ayin su nuna mana haramcin ganawar mutane guda biyu kamar yadda annabi ya tabbatar ba tare da an kawo na uku ba saboda hanin da annabi sallallahu alaihi wasallama ya cikin hadisin da al-Imam Bukhari da muslim suka ruwaito yake cewa kada idza kuntum salatatan fala tatanaj fala yatanajatnani dunal akhar in kun zama ku uku kada mutum biyu su gana banda na uku hatta tahtaritu har sai kun cakudi da mutane to daga nan ba matsala za ku iya zuwa ku gana min ajli anna zalika yuhzinu saboda yin haka yana bakanta rai shi wanda kuka kebe din to sannan kada ka yi magana da wani harshe da wani baya ji ba bajinta bace jahilci ne da kuma rashin manufa a rayuwa don baka shirya mu zuwa lahira ba kenan in ka dan je wata ƙasa ka jiwo harshen su ka haɗu da a karfi harshen sai in ku biyu ne sai in kuma kuna da tabbacin duka wa'incan mutane suna ji in suna ji shikenan babu laifi yanzu ya tashi daga ganawa ta sirri ya zama ganawa ta abinda kowa ma ya riga ya sani to wannan dai shine ake so a kiyaye karkashin wa'annan ayoyi kuma takaddama fi bayanin adabil majlisi fa qala ta'ala sannan sai Allah ya ci gaba ya koro mana ladubban majalisa idan ka zo wuri za ka zauna da sunan majalisa yaya ganawar za ta kasance yaya na dubban ka za su kasance ya yi wani ladina amanu يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير
Allah madaukakin sarki yace ya ayyuhal ladina amanu ya ku waɗanda suka yi imani idza qila lakum tafassahu idan aka ce muku ku dan marmatsa mana ku dan buda wani ya iya shigowa shine tawassau fil majalisi ku dan fadada ku dan bubbuda wani ya samu wurin da zai zauna ko hudu kun zauna akan wani danci sai na biyar ya zo daga sai to ku dan mammatsa mashi shi ma ya dan samu wurin da zai zauna to fafsau ja- eh, abin nan jam'ul linnabi sallallahu alaihi wasallama aw lizikri hatta yajlisa man ja'aku wa fi qira'atin al-majlis bil ifradi fafsau to yanzu ku ku- ku buɗa da din, ku faɗaɗa ku dan mammatsa din yafahillahu lakum to Allah ya yi alkawarin kuma zai yalwata muku kuma zai bubbuda muku kuma zai mammatsa muku fi dunya wal akhirah a duniya da lahira waɗannan dubban ana so a kiyaye su kwarai da gaske madadin a ce wani bai samu shigowa ba to a dan mammatsa wani ya shigo amma da sharaɗin ya zama na ku da kuke cikin ba za ku takura ba a matsawar da ba za ta sa ku cikin kunci ba ta matsa wani har ciwon shi ya tashi ko ku ma wurin yawa iska ya karanci a to wannan ban da shi tunda akwai cutuwa wa idza qilan shuzu idan kuma aka ce ku tashi mana ne ya fassara wannan da a tayar da wani dan a zaunar da wani shine ya cewa ne ana zaune haka an yi ana taro sai wani babban ya shigo da ya kamata a girmama shi ta ce to wani kai tashi a nan koma can ko bar wannan kujerar koma waccan karamar kujerar ko kuma koma ƙasa Allah ya ce idan aka yi haka wannan shi ne ma'anar farko kenan wasu malamai suka ce kamar abin da sauran mafiyan malamai su ke fassara shi ne wa idza qilan shuzu in aka ce ku tashi a tafi aikin alkhairi an zo ana zazzauna haka ana hira sai ne ce a tashi lokacin sallah ya je yi sallah to lallai wannan umarnin karka saba mashi saba ma wannan umarnin alamu ne na cutar zuci a tashi aje yi sallah to wa idza qilan shuzu naka ce ku tashi dan wani ya zauna ko kuma ku tashi ku tafi da aikin alkhairi fan shuzu ay qumu ku miƙe tsayyidina anfusakum bizalika kuna masu jin daɗin rai can yake cewa wai da fi dan shuzu li yajlisa man huwa aula minkum in aka ce ku tashi domin wanda ya fi ku cancanta ya zauna a wurin to abinda za ku yi ko minkum bil mahalli da wannan wurin da ilmihi ko dai kila saboda ilimin shi aw da amalin ya'maluhu fihi li fa'idatin amma ko kuma saboda wani aiki da yake yi dan amfanuwar al'umma gaba daya fanshuzu to jama'a ku miƙe in aka yi muku wannan ubarnin saboda abin da ke ciki na masale sayyibina anfusakum bidhalika kuna masu jin dadin rai da haka lima fi zalika min almasalihi saboda abin da ke cikin wannan na fa'idodi da za a iya samu kada ku koye wala tugmiru hikida kada ku koye wani abu na jin haushi fi zalika daga haka idan kuka yi wannan umarnin aka ce ku miƙe kuka miƙe aka ce ku tafi kuka tafi aka ce ku canza wuri don wani ya zauna kuka canza to yarfa illahu alladhina amanu minkum Allah zai daga waɗanda suka yi imani daga cikin ku bi ta'ati fi zalika saboda da'ar da suka yi akan haka lallai saboda wannan abu sai Allah ya baka wata daukakar da wani na canna neman ta da ran shi da jinin shi da duk abin da ya mallaka bai samu irin ta ba saboda saboda kaidar da annabi ce man tawaba lillahi rafa'ahu Allah inda ka kaskantar da kanka to shi kuma Allah sai ya daga ka amma in ka nuna kai kai ne to Allah zai sauke maka lodi tun kafin ka gama tenuwa ko ta na kai kaje an manta da mutum ya zama nasiyan mansiya yanzu wani in ka kira shi sai ya yi da gaskiya tuna shi bayan da kila an cika bakin an waye amma in ka kaskantar da kai man tawaza lillahi rafa'ahu Allah wanda bi ya kaskantar da kai don Allah sai Allah madaukin sarki sai ya daga darajar shi to sai Allah ya daga darajar shi wa yarfa'il ladina utul ilma darajat kuma zai daga darajar waɗanda ya ba imani kenan idan aka ce tashiwa ne ya zauna ka tashi tashi ka je kai sallah ka je kai Allah yayi alƙawarin zai ɗaukaka darajarka kaga wannan alƙawari kuma Allah baya saba alƙawari wallahu la yukhliful mi'ad haka kuma waɗanda aka ba su ilimi su ma Allah yana ɗaukaka darajarsu yarfa illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat fid dunya wa fil janna wannan daga darajar a duniya da kuma a aljanna idza fa'altum zalika in kun aikata haka qala Allah Allah yace yarfa'ukum bil imani fi ittiba'il amri Allah na iya daga darajar ku da imani cikin bin umarni wa fi wujudil ilmi bil amali bihi kuma Allah na daga darajar ku idan kuka nemi ilimi kuka same shi sannan kuka yi aiki da shi yarfa'i shine yarfa majzumun jawabul amri fi fanshuzu idza qila lakum tafassahu fil majalis fafsahu yafsahu Allahu lakum jawabi ne na sharadin fafsahu fafsahu yafsa fafsa yafsa nan kuma fanshud yanshud ko yarfa ku miƙe din me da aka umarce ku don wani ya zauna ko don tafiya ga aikin alkhairi yarfa illahu Allah zai daga darajar ku yace fa il yarfa illahu allazi ina ne yace wallahu bima ta'maluna khabir Allah masanin abinda kuke aikatawa ne Allah yana sane da cewa an ce ka tashi ka tashi an ce ka matsa ka matsa alimun Allah masani ne al-muttali mai ganowa mai ganin duk abin da muke aikatawa shine kalmar al-khabir wanda yake sanin ababi ko alimun al-alimun bil bil muti'i wal yana sanada mai da'a yana sanada mai saba mai al-khabir tana da ma'anar wanda yake sanin boyayyin al'amura in kanshi Allah kuma kaga shine yake cewa wala yunabbi'uka mithlu khabir wanda ya san boyayyin al'amura shi kadai ne zai iya baka labari fiye da kowa wa yujzi kulla wahidin mimma sana'a kuma Allah zai saka ma kowa da abin da ya aikata wata rana sayyidina Umar ya kira wani cikin mawa abin nan gwamnoni ko kuma ministoci ya ce mashi wurin nan da na ce a tura jami'in tsaro da zai je ya kula da wurin kamar wani yanki ne haka kamar wata sabuwar masarauta ce haka aka bude mutane suka karbi musulunci a yankin usman sai sai na umar ya ce a tura wani ya je wurin ya kula da wurin wani ya je ya kula da wurin ya kira nafi ibn abdul haris shikenan sai suka je sai suka samu wani bawa da ake ce mashi ibnu abda sai suka ce ya je ya kula da wurin ga irin abubuwan da ake so gashi gashi gashi gashi gashi sai na umar ya ba minista ne umarni cewa yanki kaza muna da wanda ya kamata ya je ya zauna a wurin a matsayin gwamna ko wakilin gwamna ya karantar da su qur'ani ya jagorance su a shari'a ya zama limani ya zama mai sulhu komai ne shi zai yi shikenan da ya je suka duba sai suka samu wani bararen bawa ba dan Madina bane kamo shi aka ya fursunoni ya zauna karkashin wani ya musulunta sai wancin ya gir ya yanta shi sai ya zama maulahu wancin ya zama maulahu barar mai gidan shi ana ce mai ibnu abza sai suka dauke shi sai suka je suka nada shi ba ta tunda an ba su oda cewa duk wanda kuka samu wanda zai iya wannan aikin ku je ku nada daga ba sai sai na Umar yake ce masu wane kuka naɗa ne a yankin nan sai yake ce mashi ai ibnu abza muka nada sai sai na umar ya ce man ibnu abza ni ban ma san shi ba da Allah wane ne ibnu abza sai ce maulan min mawalina ai wani bararren bawa ne a cikin bararrun bayin gidanmu sai sai na umar ya dan so ya ji haushi yake cewa yanzu ka rasa wanda za ka sa sai bawa ka rasa wanda za ka sa sai bawa fastakhlafta alaihim maula yanzu bararan bawa ka tura masu ba za su ce an wulakanta so mutanen nan shine sai ya ce mashi innahu qari'ul likitabillahi wa innahu alimun bil fara'idi ai ranka ya dade alaran ma ne kuma ya kware a ilimin rabon gado sai Umar ya sauka yace amma inna nabiyyakum sallallahu alaihi wa sallama qala ai ko da ma annabinku sallallahu alaihi wa sallama ce inna allaha yarfa'u bi hadha alkitabi aqwama Allah na daga darajar wasu da Qur'anin nan wa yadau bihi akari kuma yana sauke ma wasu lodi yanzu akwai wanda za ga cikin mutanen mai yan siyasan nan ko abubuwan kanan nan lokacin komawa ai kaga wani yadda ya rika jan ayoyi tausayin Allah kawai ya sa aka ba kanan ma ayoyi aya za ga wani a fuska in ka ganshi kamar yadda wani mai hikimar waka yake cewa ce wallahi in ka ga wani sai ka yi fatar kan na ma da shi ne babanka yadda ya haɗa a fuska amma da ya buɗe baki zai magana sai ka ga karen maƙotanku ya fi shi karama karen maƙota saboda da ya shiru da ya ci kasuwa da ya shiru da ya ci kasuwa ka duba wani gwamna fa ya je gaisuwa ko yana karanta ko ijaja'a ijaja'a ba a ƙur'ani da wani ijaja'a ne duka ba wurin ɗanɗanin ma ba irin na ƙur'ani ba ne kai ko a larabci ba ni ija ja'a a ba larabci ba ne wannan wannan ba larabci ba ne gaskiya kuma har da laifin na kusa da shi ya kamata su rika gyara mai a ɗan wurga wani alaran mamana don kai daɗe ya ɗan tattaɓa shi yan midiya kuma a hana su yaɗa in sun ce sai an sai bidiyon a siya ya fi sauƙi su ta bayyana su mu ɗaɗɗabina sai an yi sa a nan ƙasar walillahumma da ayar da suka fi renawa ومن قدر الله حق قدره فهو تآية هذا وما قدر الله ne حق قدري ita kadai ce kuma ba kaddara yace ba kaddara daban kadara daban amma qadarullah haqqa qadari to girma Allah ya girmama shi ba amma man qaddarullah haqqan qadari wanda ya imani da kaddara Allah zai kaddara shi to sai sai na Umar yake cewa a ai Allah na daukaka wasu da Qur'anin nan to wannan nadi yayi to kaga shine mahallin shahin na wannan aya yarfa illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat mafi yawan manyan malamai ko kaso mai yawa na manyan malamai da zaka karanto tarihin su ilimi ne ya daga su ba wani abu ba ai suna da tsararri suna da kimi wanda suka taso tare akwai wanda bayi ne ma yanzu ya kutul hamawi wanda duk masu bincike masu bincike musamman a geography ne ko addini ma bawa ne na wani bajimin mai kudi a lokacin to tunda Allah ya sa ya iya rubutu sai alhajin ya jawo shi sai mayar da shi PA ko personal secretary shi sai ya rika mashi rubuce rubuce daga nan sai ya fara aikar shi garuruwa da kasashe sai to zaka je Niger a ko ta harka zaka kai takarda zaka je karɓo wani rahoto a can daga nan zaka taho da kaza wannan bawan tunda ya ga an saka shi a wannan aiki sai amfani da hankali shi ce to bari ya amfani da wannan damar tafiye-tafiyen ya yi wallafa shi ne ta hanyar da ya kama duk garin da ya je zai tsaya ya tambayi 'yan garin nan wani gari ne sai ya rubuta sunan garin yadda ake faɗar sunan garin daga bakin 'yan garin ya rubuta ya wasali tarihin garin ya rubuta yankin da garin yake sarautar garin masu mutanen garin katin ka ankara sai gashi da littafi DKK wanda daga baya aka buga cikin mujallade hudu ya bashi suna Mu'jamul Buldan duk shinarin garuruwa a yankin jazirar Larabawa sai wahala ka nemo wani kauye baka ganshi a littafin ba aka yi shirya su garin da ya fara da alif su ya fara da su garin da ya fara da ba'un sai su sai ta'un har zuwa garin da yake da suna ya'u wani garin ka ga shi abuka da wannan tafiye tafiyen bawa ba yayin irin wannan tunanin ya zo ya rubuta wa duniya abinda take alfahari da shi to da ka ilimi na daga darajar mutum to sannan kuma saukin hali dan saukin hali ne a cewa na dan tashi anan sarki zai dauna tashi anan kansila zai zauna tashi anan wani dattijo zai zauna ko dan shekaru shi tashi anan sarkin mu zai zauna tashi anan yayan mu zai zauna karka damu yanzu shi wancan kujera suka bashi yaje taushi kai kuma Allah ya karba sunanka ne daga darajarka je kai baccin ka karka damu da cewa sunanka zai bace eh kaga yanzu ne in ka je portal ko ka kai takardun ka sakatariya ko jaha za su iya bacewa saboda in dambu yayi yawa ko to amma wajen Allah sunanka ba zai bace ba shi Allah ya san me zai maka na daga darajar ka me zai maka na girmama ka kuma lallai sai ya cika wannan alƙawarin da yi to duk lokacin da mutum ya waɗannan ababe guda biyu zai ya haɗu da waccan girmamawa da Allah subhanahu wata'ala ya tanada na cewa daga daraja da sauransu a ƙarƙashin wannan Allah maɗaukin sarki ya yi wannan alkawari na ɗaga darajar bawa bayan ya yi magana a kan cewa zai shiryar da shi kaga kenan ga shirya da mutum zai samu ga kuma ɗaga darajar shi shi yasa suka ce abubuwa guda uku ne a jere na ɗaya dai akwai at-tafassuhu fi majalisil khair matsawa ka buɗa shine mafi arha mafi saukin abin da za a cewa ne walla ga wane ya zo da kai da wani kudan matsa mashi ya zauna a nan shi ne mafi kankantar abin da za ka yi kuma Allah zai daga ka saboda shi to idan abu ya kure a iya cewa to wane ya haƙuri ɗazu mun ce ka ɗan matsa wane ya zauna to yanzu ka tashi ne ka koma can wane ya zauna a wurinka shi ne shi kuma unshuzu at tanashshus kenan matsawa to fa'idar da zaka samu shine yarfa illahu alladhina amanu minkum walladina utul ilma darajat daga nan sai mutum ya samu daukakar daraja da kima da matsayi sai ga mutum ya kai inda ida duniya ma bata taba tsammanin mutum zai iya kaiwa nan ba amma idan ka nuna isa da jiji da kai to sai Allah madaukin sarki ya dankwafe ka da abin walau shi'ina la rafa'nahu biha duk lokacin da Allah ke maganar Bil'am ibn Ba'ur yace da mun ga dama da muka bashi littafin at-Taura ilimi ne da mun ga dama da mun daga darajar shi da littafin amma da yake ba mu ga dama ba sai muka kaskantar da shi da littafin sai zama littafi a zama shi wabal da masifa na samun shi yana da saboda yanayin lokaci sai mu dakata nan Allah kai mu sai mu tashi aya ta goma sha biyu na'am eh ba kaskanci ba ne sai dai idan shi wanda ya niyyar tashin nashi ya nufaci wulakanci amma in dai idan a kyautata ma wani ne to sai a mai bayani ga su wani sun shigo bakin mu ne mu ba su wuri sai a tashi za ga wani shi ba zai taba jin wani abu ba wani kuma girman kai kila ya cika zuciyar shi sai ga kamar shi za a tasa kamar shi za a yi wa kaza kamar shi za a yi wa kaza to sai Allah ya kyale shi da dabarar shi walau shi na larfa anahu bi hadin kenan ya bar wata dama da zai samu ɗaukaka ƙila ma a ciki ne cin zaɓen shi in ɗan takara ne ƙila ma a cikin shi ne wani rufin asirin da bai taɓa samun irin shi bai su da ka ba kaskanci bai dan ce ɗan tashi mu bawa na wurin har ma aiki ne da ke jawo babban alkhairi ga bawa a duniyar shi da kuma lahirar shi na na in ya zo ya shigo eh eh wake to irin kila wani babba ya zo sai a tashi ko malamai na ta tashi kala uku ne a musulunci da larabci ana cewa akwai alqiyamu ilaihi da alqiyamu lahu da alqiyamu alaihi biyu an hana daya ya halasta alqiyamu ilaihi ya halasta alƙiyamu ilai shine muna da wannan sai muka hango ga wani yawo kwana kuma mutum ne mai daraja to ya halatta gaba ɗayan mu mu tashi mu taro shi wanda ya halatta da nasoshin hadisai har annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da aka dauko sa'ad ibnu mu'adh bai da lafiya yace qumu ila sayyidikum mana ku tashi ku je ku taro shugaban ku mana babban mutum dattijo shugaban ku sai aka tashi sai aka je aka taro shi ya halatta amma alkiyamu lahu muna zazzaune ba miƙewa za mu yi mu taro shi ba a'a miƙewa za mu yi wai sai ya zauna mu zauna wannan haramun ne annabi ya ce duk mutumin da ke jin daɗi idan ya zo wuri mutane su mimmiƙe sai ya zauna su zauna ya samu ya zaɗi wutar da zai zauna tun a duniya a faɗa mai yadda bai ya zaɓa ga su nan la hasabatu abwa ko tana da kofofi guda bakwai sai a je a karanta masa a natse in yana gane turanci a bashi abin na ibnu kasir na turanci karka yadda a ce wai a kowa ya zauna in ana so a girmama ka a miƙe sai a taro ka to sai kuma al'iyamu alaihi tsayawa akan mutum da yadda wani zai zo ya tsaya a bayan oga to shi wannan yakan iya halatta in akwai abin da ake jin tsoron ya sami oga sharaɗin farko kenan na biyu ya zama na zai iya taɓuka wani abu amma misali a ce to kai ne mai anguwa akwai wani ɗan banga ko wani dogari zai zo ga bayan kai tsaya wanda da zai ji faf da gwafa sai ya riga mai angon fita to kaga wannan tsayawar haramun ci amma wani jami'in tsaro ya sassa wasu earpiece a nan nan ɗin shi wasu na'urori yana karɓar saƙon mai ke faruwa ko ya kafa wani gilas bakin kirin ashe kyamarori ne har kuɗin aljihunka yana kallo to wannan ba ne biya tsaya bayan shugaba saboda daga nan wurin zai iya cewa ko ni mai kalar riga cikin taron nan ku zaƙulo shi to kaga wannan tsayawar ta yi to irin wannan ba laifi ba laifi saboda ya san me yake amma irin tsayawar da mutanen muke da yan banga da yan agaji da dogarai bata halarta ba dan ba abin da za su iya in yaji pass sai da zaka dauka takalmi to kaga tsayawar to wannan shine tsayawa kala uku daya haramun kai tsaye daya halal kai tsaye daya kuma sai an yi bayani an tantance za ta iya halarta za kuma ta iya haramta Allah ya sa mu dace na'am eh eh ke shi kuma wannan ya halatta shi ma har annabi sallallahu alaihi wasallam yake karantar da mu cewa idan ka zo wuri sai wani ya ga girman ka yace ya tashi a wurin gana shi ka zauna kar ka kunya tashi ka karba shi abla dan umar baya so yace in nazo ban zo da wuri ba wa yace in ki zo da wuri ku banni in zauna inda amma dai annabi yace in an baka ka karba amma in kowa ya ƙi baka to karka damu kuma zauna inda wurin zama ya ƙare shikenan karka damu amma lalle in wani ya baka kuma ka karba girmama ka yi in ka ƙi karba ka kunya tashi kuma ka tabar da shi eh har a sahun sallah har a sahun sallah amma dai a sahun sallah ya kamata a dan buɗa mashi dan sahun gaba ya fi daraja karka fita kuma ka bar su honorable su yi gaba ashe ku ne za ku mafaɗa a jima kaga ka ja mata ragon gaba ɗaya matsala ko to in dai a tsawon sallah ne da iya ta dan buɗa mashi ya zo ko kuma a'a zaman shi a kusa da nima yana da matukar amfani kamar yadda annabi yake cewa liyaliya ni ulul ahlami wan nuha in na zo zan yi sallah ma'abuta hankali da ilimi su tsaya a bayana dan kada wata matsala ta faru ya zamana ba kanikawa to sai aka ga wani masanin sallar wani zai iya janyewa daga bayan limai ya ce shi ya zo ya tsaya nan wannan ba laifi tunda akwai kyakkyawar manufa wa alaikum assalam wa rahmatullahi eh ibn dan fodiyo ya ce yau bid'a ce an zo za a fara sallah manya duk sun ki zuwa sai da aka fara sallah sai yara duk suka zo suka ciccike wurare ko sahun farko-farko sai manya suka zo daga baya matukar yaran nan ba wasa za su yi ba kar a janye kowa kar a janye kowa a kyale su su yi sallah kowa ya ce kuke zuwa da wuri sai dai idan saitin liman duka yara ne za a iya canzawa wani mutum ɗaya ko biyu haka wanda za su iya tsayawa a bayan shin ya kuma dace su tsayan sai aka yi shodan amma ba a korar yara daga dan fodiyo ya tattaura wannan wannan matsalar sosai a cikin ihya'u ihya'u sunna wa ikmadul bid'a ba a korar yara ko a cire su daga safafe sai dai a tsara yadda ba za su cutar da masallata ba kamar yan kanana in sun kai kamar yan kanana su ne masu wasa biyar kila shekaru hudu biyar shida ko in sun kai bakwai magalin ba za su yi wasa wannan ma ko korar su ba za yi ba tunda annabi ya taba nada liman ma dan shekara bakwai kaga dan shekara bakwai yin shiga sahu da sallar ba wajibi bace akan shi matukar ba wasa zai yi ba za a kore shi ba sai dai kawai saitin liman a iya gyara nan wurin kawai saboda waccan manufar na ko wani abu na iya faruwa in kuma yan kanana ne wanda za su yi wasa su kawai sai a raraba su a tsakanin manya su biyu suna haɗe ɗaya na tsokalar ɗaya sai a raba sai babba ya shiga tsakani daga na yana yana kallon me suke yi to kuma dai in aka yi musu wannan rabon za ga an samu sauki Allah ya samu dace subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wa la hawla wa la quwwata illa billah assalamu alaikum